بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كانوا متى شاتر جماد الآخرة شكرة تدبو إيد قريه دا أربعين دبيو هجرة من زنسيرة أن محمد صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة شيني كما يداتي دا آيا قوتن بيو شكرة تدبو بيو دا أشرين دا آيا شكرة ميلادية زامو تقبل كراتوني إن شاء الله تعالى أتكي لتاكم من البركة لتاكم المعتقد الصحيح wallafar babban malami sheik abdulsalam ibn birjis ali abdulkarim allah ji kan malam da rahamsa yan uwa muna nan dai a cikin babin da yake bayani game da aƙida ta ahlus sunna wal jama'a game da mutane mafiya falala da daraja a wannan duniya ta Allah subhanahu wata'ala an ka dauke annabawa da manzanni su ne sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam yana can mana bayani ƙarƙashin ayoyin alƙur'ani da hadisan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da maganganun manya-manyan malamai game da falala da daraja da mutunci da martaba na waɗannan mutane masu mutunci da daraja mun tsaya ne a inda malam ya kawo mana maganar imamu malik bayan ya kawo aya da take cikin suratul fatihi muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa ƙarshen ta yace imam malik yace man asbaha minan nasi fi qalbihi ghaidun ala ahad min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqad asabathu al-ayat to nan muka dakata insha Allah ta'ala zamu dora daga nan malai yace wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace walladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً lahum magfiratun wa rizqun karim Allah madaukakin sarki a cikin littafin sa mai girma yace wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa hajaru sannan suka yi hijira daga garuruwan su zuwa annabi zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a garin Madina wajahadu sannan kuma suka yi jihadi tare da shi fi sabilillahi saboda ɗaukaka kalmar Allah madaukakin sarki waɗannan mutanen maka ke na ‘yan'uwa sai Allah maɗaukin sarki ce wallazi na awawu da kuma waɗanda suka tattaro su suka karɓe su suka ba su duk abin da suke bukata lokacin da suka yi hijirar wa nasaru suka kuma taimake su suwa ke na waɗannan ‘yan'uwa mutanen madina ina fata an fahimta haka Allah maɗaukin sarki tattara su waɗanda suka yi hijira suka yi jihadi saboda Allah maɗaukakin sarki da kuma waɗanda suka karɓe su lokacin da suka yi hijirar suka kuma taimake su suka karfafe su suka ba su duk abin da suke bukata waɗannan nau'i na mutane guda biyu an sarawa da mahajarawa sai Allah sai Allah madaukakin sarki ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne mu'minai na gaske kai ka ce ma babu wasu mu'minai sai su kawai duk wani mu'mini da ba su ba sai dai biyu bayan su ne asalin imanin yan uwa abinda ayat take nufi kenan ulaika humul mu'minuna haqqan waye samu irin wannan tambari yan daga Allah madaukakin sarki waye samu irin wannan tamfi Allah madaukakin sarki ce masa shi mu'mini ne na gaske duk waɗannan sahabbai na Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk suna ciki gaba daya mutanen Makka da suka hijira da mutanen Madina da suka tarbe su duk gaba ɗayan su suna ciki Allah madaukakin sarki ce lahum maghfiratun to idan ma wani zai ce maka ai sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi abin da ba daidai ba sai Allah madaukakin sarki ce to lahum magfiratu suna da wata gafara ta musamman shi sa aka kawo abin da na kira magfiratun na kira ce don a ƙarfafa abin a girmama shi wata irin gafara ce ta musamman daga Allah maɗaukakin sarki ya musu duk abin da za su yi duk abin da za a faɗa a ce sun yi Allah maɗaukakin sarki da suka waya ce ya gafarta musu sannan kuma wa rizqun karim suna da kuma wani arziki na karamci na girma daga Allah madaukakin sarki waɗannan su ne sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ubangijin da ya halicce su shine ya tsinkayi zuciyar su yaga abin da take ciki na imani ko rashin su kuma musu wannan yaban saboda Allah wannan kadai bai ishe su yan uwa wannan kadai ya ishe su to shi yasa abin da zafi kwarai da gaske ka ji wani yana zagin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu daɗi amma idan ka kalli irin wannan nasoshi na Allah madaukakin sarki da hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ka ji kuma hankalinka ya kwanta sai ka ga wancan shine Allah madaukakin sarki ya ɗebe masa albarka a rayuwarsa shi sai ya faɗa wancan hanya yawa amma shi dai su da insha Allah ta'ala sun riga sun gama sun riga sun tafi aljanna ce kawai take Allah madaukakin sarki kawai zai tashi kiyama sa a hisabi su tafi aljanna tunda Allah madaukakin sarki ya riga musu alƙawarinta Allah ƙara musu martaba da falala da daraja. Wa ƙala ta'ala fi sahabati, hakanan Allah maɗaukin sarki ya faɗa game da sahabbai, mu bayyanan fadilata man an faƙa min ƙabril fathi. Allah maɗaukin sarki yana bayyana falala ta wanda ya ciyar da dukiyarsa min ƙabril fathi tun kafin a yi fatahu. A nan abin da ake nufi da alfatahu ba fatahu makka da aka a shekara ta takwas ba. A'a, ana nufin sulhu da biya. sulhun hudaybiya shine sulhun da muka danye bayanin sa a takaice satin da ya gabata lokacin da annabi tsira da aminci tsira tabbata a gare shi ya fito zai je umara mutanen makka suka ce ba ba zai shigo ba akai abubuwan da aka na dan mana bayanin sa a takaice satin da ya gabata to shi shi ayar da zamu karanta take bayani Allah madaukakin sarki yana bayani game da falalar sahabban da suka ciyar tun kafin ayi sulhun hudaybiya shine malai ce huwa sulhul hudaybiya abinda ake nufi da alfatu anan wajen shine sulhun hudaybiya wa qatala sannan kuma suka yaki Allah ya faɗi falalarsu da martabarsu alaman anfaqa min ba'du akan wanda su kuma sun ciyar da dukiyoyinsu min ba'du bayan an riga an yi sulhu hudaybiya wa qatala sannan su ma suka yaki nau'in sabai ne guda biyu kun ga waɗancan ansarawa ne da muhajirai mutanen makka da mutanen madina ko a ce wanda suka hijira da kuma wanda suka karɓe su to wannan kuma shi ba wannan bayanin yake ba a'a bayani yake game da wanda suka yi jihadi suka ciyar da dukiyarsu tun kafin a yi sulhu hudaybiya da wanda kuma suka karɓi addinin musulunci suka yi jihadi suka ciyar da dukiyarsu bayan an yi sulhu hudaybiya to su ma a tsakaninsu sabon sai Allah madaukakin sarki ce waɗanda suka yi wancan abin da farko sun faɗan abu sun faɗan da suka yi wannan aiki na biyu yan uwa ana fata mun fahimta ma'ana waɗannan wanda suka ciyar daga farko sun fi falala da martaba da kima a wajen Allah madaukakin sarki sama da waɗanda suka ciyar a karo na biyu tare da cewa kowanne ɗaya daga cikinsu ba abin yarwa ba ne kowane ɗaya daga cikinsu falalarsa da martabarsa tana nan a wajen Allah maɗaukakin sarki sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kullan wa kullan wa mala ya ce wa kullan min al-munfiqina qabla al-fath wa ba'dahu wa ada Allahu al-janna dukkanin nau'i guda biyu da wanda suka ciyar da dukiyarsu kafin ai fatuhu makka da wanda suka ciyar bayan an yi fatuhu makka dukkaninsu Allah maɗaukakin sarki ya tattara su yi musu alƙawari da aljanna kamar da zamu zo mu ji a cikin ayar wa Allah madaukakin sarki yace qala ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ba za su daidai ba daga cikin ku wanda ya ciyar min qabl al-fath tun kafin ay sulhu hudaybiya wa qatala sannan kuma yayi jihadi yayi yaki ulaika sai Allah madaukakin sarki yace waɗannan wanda suka ciyar daga karan farkon nan kafin ay wancan sulhu na hudaybiya a'zamu darajatan su ne suka fi girman daraja minan ladina anfaqu sama da waɗanda suka ciyar min ba'ad bayan an riga an yi wancan sulhu na Hudaybiya wa qatalu kuma suka yi yaki sai Allah madaukakin sarki ce wa kullan amma da na farkon da na biyun wa adallahu alhusna Allah ya musu alƙawari da alhusna me ce alhusna aljanna lil ladina ahsanu alhusna wa ziyada haka Allah maɗaukakin sarki ce lillazina ahsan wanda suka kyautata suna da alhusna ita ce aljanna wa ziyada bar ma hadda ƙari to wanda ma ba sahaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba kiba su da martaba su bai kai sahaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba annabi Allah maɗaukakin sarki ce bayan an ba su aljanna kuma za a yi musu ƙari to ya kuma sahaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan fa qur'ani muke karantawa ƴan uwa wa kullan wa'adallahu alhusna haka Allah maɗaukakin sarki ce dukkaninsu da wanda suka ciyar daga farkon da wanda suka ciyar na biyu dukkanin su Allah madaukakin sarki yayi musu alƙawari da aljanna sai dai ita aljanna din kamar yadda muka sha maimaitawa a wannan darasi shine maratib darajat daraja bayan daraja wani ya fi wani haka al'amarin yake ko a duniya haka al'amarin haka al'amarin Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara shi wani ya fi wani wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizqi Allah madaukakin sarki ya fifita sashin ku akan sashi game da arziki game da ilimi game da lafiya game da komai to haka Allah madaukakin sarki ya fifita wasu akan wasu koda a lahira darajar wani ta fita wani darajar wani ta fita wani amma yan uwa mu sani cewa a aljanna duk gidan da ka shiga kai ji kake kai ne karshen korewa duk gidan da ka shiga inda kana cikin aljanna ji kake kai ne karshen korewa da kai babu wani bayan kuma akwai na saman ka shi ma akwai na saman sa kowa kuma haka yake ji haka Allah madaukakin sarki zai sa kowa ya rinka jin a cikin zuciya saboda aljanna babu gilli babu hikiri babu ne rinka jin haushin wani aljanna babu wannan shi sa kafin ma a shiga aljanna kafin a shiga aljanna bayan an gama hisabi an yi komai sai an tsaya kuma sai Allah madaukakin sarki ce wana za'ana ma fi sudurihim min gilli sai a zare duk wani gilli wani hikiri da kake da shi game da wani dan uwanka da wani ruko da wani jin haushinsa duk sai an tsaya wannan an zare shi daga cikin zuciyar mutane kowa babu komai a cikin kirjinsa tas sannan sai a shiga aljanna to kaga babu kace ai wani yafi ina jin haushinsa babu wannan a cikin aljanna Allah zai yarda da kowane dan aljanna da gurgurdan abin da ya bashi duk abin da aka baka zaka rinka ji kai fa kai ne kafi kowa kamar yadda mumini da yake da kana'a a duniya yake ji mutum ya mallaki naira dubu ɗari kaɗai ita ce jarinsa amma sai rinka ji alhamdulillah ya wadatu to irin wannan kamewa da mutum yake da shi a duniya irin ta Allah madaukakin sarki zai sauran aljanna gaba ɗaya idan sun shiga saboda haka sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wasu sun fi wasu daraja wasu sun fi wasu martaba haka kuma aljanna su za ta kasance amma dai dukkanin su Allah madaukakin sarki ya ce mana yan menene yan aljanna ne in dai mutum ya amsa sunan sahabi sahabi sunansa da ma'ana ta'arifin da malamai suka yi wa sahabantaka to ya shiga cikin aljanna kada ka zare kowa a cikin su dukkan su duk wanda kaji an ce ai ba dan aljanna bane ko kaza to dama sahabi bane ba sahabi bane kamar yadda na sha gaya mana wasu idan suka tashi ta'arifin sahabi ko za su zagi sahabbai sai su rinka kawo munafikai sai su rinka cewa ai sahabbai ne ai gashi nan sun annabi kaza gashi nan annabi ya ce musu kaza duk wannan in ka duba sai ka ga munafikai ne ba sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka kamar yadda Allah madaukakin sarki faɗa mana a cikin suratul tauba cewa ya halifuna billahi innahum laminkum walakinnahum qaumun yafraquna suna rantsuwa da Allah cewa daga cikin ku suke sai Allah madaukakin sarki madaukakin sarki to sai dai mutane da suke kansu ya rabu daga cikin ku ba ɗan cikin ku bane Allah ya ce ba daga cikin ku suke ba Allah madaukakin sarki ya zare shi daga cikin musulmi saboda ka dukkan sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan uwa kai jam'i gaba ɗaya duka Allah maɗaukin sarki ce ya gafarta musu kaga yaran mutum kenan Allah ya samu dace Allah ya ƙara mana ƙaunar sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ganin mutuncinsu da darajarsu wallahu bima ta'amaluna khabir Allah maɗaukin sarki ya kasance a game da abin da kuke aikatawa ƙwararre ne mai bada labari ne akan sa malai cewa fi sahihain ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala daga babban sahabi abi sa'id al-khudri Allah kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yace la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina kaga kamar annabi tsira da amincin tsara tabbata a gare shi yasa za a samu mutane masu kazamin baki a ƙarshen duniya da hasirin kazagin sahabbansa wani zai mamaki lokacin da annabi tsira da amincin tsara tabbata a gare shi ya faɗi wannan magana a wancan lokaci to me sabai suke musu ya sarin azagin su Allah madaukakin sarki ya tsinkayar da annabi da annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi san za a samu irin waɗancan kazaman mutane da mutum zai iya buɗe bakin sa ya ambaci ya furta sunan sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi biyo bayan sa da la'ana Allah madaukakin sarki ya san za a samu irin su shi sa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mana kashe ya ce la tasubu ashabi kada ku zagi sahabbaina وفي لفظ لمسلم أتكلم لفظ مسلم تواي لا تسبوا أحدا من أصحابي kada ku zagi wani daya daga cikin sabbaina kowaye inda sahabina ne kada ku zage shi in dai ya amsa sunan sahabi kamar yadda na faɗa a baya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in dai kana mutunta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kana ganin darajarsa ka ɗauke shi a matsayin wanda Allah maɗaukin sarki ya turo maka a matsayin ɗan saƙo to ga abin da ya ce maka ya gargaɗe ka cewa kada ka zagi sabansa ka ce kai annabi kake girmamawa da iyalan gidansa amma ba ruwanka da sabansa wannan me kenan wannan abin da bawashi yake cewa baya ba zani kenan warai da gaske wannan shine karshen baya ba zani kenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce falau anna ahadan da a ce wani anfaqa mithla uhudin zai ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu zahaban na zinari ma balaga mudda ahadihim ba zai kai mudin ɗayansu da ya ciyar na gero ko na dawa ko na hatsi ba kai wala na shifahu ko rabinsa da ce ɗaya daga cikinmu wanda ba sahabin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ko kuma kada in ce ɗaya daga cikinmu tunda mun yi ƙasa da yawa ka ce ɗaya daga cikin tabi'ai ina fata fahimta ɗaya daga cikin tabi'ai zai ciyar da dutsen uhudu na zinari kamar ka ce wani kuɗi ne fi kowane kuɗi ƙarfi a duniya yanzu kamar ka ce pound sterling kuɗin ingila yana ɗaya daga cikin kuɗin da suka fi kowane kuɗi ƙarfi a duniya to ka ce ka tankucin wannan wannan kuɗaɗen a yi maka dala irin ta dutsen kamar dutsen uhudu da shi na kuɗi mutum ya ɗauka ya ciyar saboda allah zuciyarsa a ɗarkake sahabin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ɗaukin mu dannabi irin wanda muke zakafar da kai da shi guda ɗaya kawai ya ebo hatsi haka ya bayar saboda Allah abinda sabon ne sai ya fara wancan da falala da daraja annabi ya ce ko rabin sama ba ma ya cika mudin nabi ba ko rabin sama ya dauka bayar ce ga wannan saboda Allah abinda Allah madaukakin sarki zai ba wannan sahabin ya fi abinda wancan ya ciyar saboda saboda Allah madaukakin sarki di yawansa shi sa aka tambayi a ɗaya daga cikin malamai cewa wai tsakanin Umar ɗan Abdulaziz da Muawiya ibn Abi Sufyan kowa ya san waye Umar ibn Abdulaziz wanda ake ce masa shine khalifa a Nabiya saboda adalcinsa ana kwatanta adalci kaiwa matuƙa da Umar ɗan Abdulaziz shine aka ce lokacin mulkinsa kura ba ta cin akuya saboda adalci yan uwa kura ba ta cin akuya kura da akwai ya zo su kiwo a waje guda wannan ta kama gabanta wannan ta kama gabanta saboda adalcinsa shi sa ɗaya daga cikin abin da aka fara ganewa ma ya mutu wani makiyayi ya tafi kiwo ya fita bayan gari ya ga kura ta farmaki akwai ya ce to akwai abin da ya faru a garin nan wannan da ya bincika ji labari sai aka khalifa ne ya mutu saboda adalci to shi ne ake tambaya ɗaya daga cikin malamai cewa wai da shi da ma'auya kun san ma'auya shi kuma sahabi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe wai waye falala shine shi sabon yake cewa ai ko da hancin takalmin sahabin annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ya falala sama da tahabi saboda nassoshin da suka tabbata game da haka so da sahabin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daban suke kamar da Abdullahi dan Mas'ud yake faɗa Allah madaukakin sarki ne ya duba zukatansu ya zabo su sai ya hada su da annabinsa shi da kansa ya masa ya masa wannan zaɓen ya duba ya ga suwaye su sai ya zaɓo su sai ce to ku za ku abokanci annabi na ku za ku taimake shi ku za ku ba shi kariya ku za ku yi masa duk abin da ya kamata saraka daban suke wato ƴan uwa abin da zai ba ku mamaki wannan wannan hadisin da muka karanta sababul wurud nashi abin da yasa hadisin yazo za ku yi mamakin sa dan matsala ce ta faru tsakanin sahabi Abdurrahman ibn Auf ɗaya daga cikin mutane goma da aka yi mishi albashir da aljanna tun suna duniya da Khalid dan Walid ɗan uwa wannan sabai waye bai san su ba kowa ya san su kuma kowa ya san waye Khalid dan Walid martabarsa da irin taimakon da yawa addinin musulunci barde ne jarimi ne yayi yaki sosai dan ɗaukar kalmar Allah madaukakin sarki to amma sai dan hayaniya ta dan hada tsakaninsu kamar yadda ka san bawashi ya ce tsakanin harshe da haƙori ma ana sabawa na ga mutum wancan lokacin cewa sahabbai fa ba ma'asumai bane za a iya samun saɓani ni da kai mu samu saɓani wannan ba wani abu ne babban abin da yake matsala shi ne saɓani na ya haifa mana abin da zan rinka ƙoƙarin cutar da kai ko kai ka rinka cutar da ni shi ne abin da ba daidai ba amma kowa zai iya samun saɓani da ɗan uwansa wannan abin haka yake to sun samu saɓani sai Khalid dan Walid ya faɗo ta magana yace tastatiluna alaina bi ayyamin sabaqtumuna biha yace ko kun zo ku neman wani takama kuna daga mana kai dan kun riga mu shiga addinin musulunci da wasu ƴan kwanaki sai maganar akwai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata ransa yace da uni ashabi sai ku kyale min sahabaina wai wa yake ga wannan maganar Khalid fa ake ga wannan maganar shi menene ina fata an fahimta yan uwa Khalid fa ake ga wannan maganar cewa ku ban min sahabaina wata wata ruwa yace la tasubbu ashabi kada ku sake ku zagi sahabaina yace da Khalid law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu wato ka kalli wanda aka gaya wa magana Khalid dan Walid ba Quraishi ne shi ma mutumin Makka ne sai dai ya musulunta ƙarshe ƙarshe wasu malamai suka ce musulunta shekara ta biyar bayan an yaƙi Banu Quraiza wasu kuma suka ce a ya musulunta tsakanin sulhu da biya da Khaibar kusan shekara ta bakwai kenan wasu kuma suka ce a'a sai kusan shekara ta takwas kusan lokacin da aka fito Makka kenan sannan ya musulunta kuma dai menene sahabi ne kuma kowa sun falla Khalid dan Walid amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da wanda ya rigaye shi shiga addinin musulunci yayi aikin da ya fi nasa a cikin addinin musulunci ya ga masa wannan magana dan uwa ya ko ya ni ko kai da na zuwa ƙarshen da muka zuwa ƙarshen zamani ina fata an fahimta yan uwa wato mu kalli hadisin da kyau ba fa hadisin kai tsaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya wajjahar da su ya wajjahar da shi ne zuwa gare mu a'a zai fada kan mai aiki amma ka kalli wanda aka yi wa magana Khalid dan Walid ake ga wannan magana ake ce masa kada ya zagi sahabi to ya kuma ni ya kuma kai mutumin da yake rayuwa karni na ƙarshe wanda bai san bai san kansa ba shi da tabbas mutum ya buɗe bakin sa ya zagi sahabin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zagi na rashin albarka na rashin mutunci wanda sunan wanda sunan karantarwa yake shi malami ne shi faɗakarwa yake wai da sunan wai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake korewa datti kana zagin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshi kuma kana cewa kana kore mai datti saboda Allah ya uwa wannan wani irin tanakudi ne wani irin tufka ce da warware haka Allah mai sarki shirye da mu gaba da mala yace wal muddu abinda ake nufi da muddu al muddu shine rubu ussa shine ɗaya bisa hudu na kwano kwano guda irin kwanon shinkafa ko kwanon alkama ko kwanon abaka to a raba shi gida hudu to wannan kashi hudu kamar dai a samu babban mutum wanda yake hannunsa ba mai girma can can ba ba ko mai karamin hannu ba ya cika hannunsa haka da abu to shine mudu guda daya nawa yake wannan yan uwa ya za a auno shinkafa haka cikin tafin hannu haka a baya shine mudu daya to ba ma wannan ba rabin sa kamar kace tafin hannu guda daya kenan shine abinda sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai bayar ya fi na wanda ya bada kwatankwacin dutsen uhud na zinari mala yace wan nasifu abinda ake dubi da nasifu nisful muddi shine rabin mudu din wal ma'ana ma balagha hadha al qadr al yasir min fadlihim wala nasifahu mutum ba zai kai gurgudan wannan abin da yake dan kadan na falal saban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga korabin sa wa fi sahihain aidan hakanan hadisi yazo a cikin bukhari da muslim an imran ibn husayn radiyallahu anhu daga sahabi Imran dan Hussein Allah kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yace hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace khairun nasi qarni mafi alkhair mutane gaba daya sune karni na wanda suka rayu da ni in aka ce karni galibi idan ka duba cikin littattafan ma'ajin ko kawamis abinda suke fassara karni shine sai su ce mi'atu sana sai su ce shekara 100 shine karni to amma a wannan hadisin karni ba shekara ɗari yake nufi ba su ne ‘yan zamaninka generation ɗinka wanda kuka yi rayuwa da su su ake nufi da karni wanda kuka yi zamani ɗaya da su to shi sabon da ake nufi da karni ana shine sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare su a gare shi wanda ya rayu da su tun daga farkon sahabi ya zuwa sahabi na ƙarshe da ya rasu duk karnin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda haka mafi alkhairin mutane a wajen Allah madaukakin sarki su ne wanda suka rayu tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi thumma alladhina yalunahum bayan su kuma wanda suke bin su wajen alkhairi su ne wanda suke biye da su ma'ana tabi'ai kenan thumma alladhina yalunahum sannan kuma wanda suke biye da su tabi'u tabi'ina kenan qala imran shi marwayin hadisi sahabi imran dan husain yace la adari ban sani ba a zakara ba'ada qarni ba'ada qarnihi qarnayn aw thalatha yace na manta ko ban sani ba bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an bace karnin sai yace khairun nasu karni to ya ambaci karnoni guda biyu ne a gaba ko uku ma'ana thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ko kuma guda biyu kawai ya faɗa yace ban sani ba amma kuma dai menene abin da ake bukata shine ka sani duk wanda ya rigaye ka wajen karɓa addinin musulunci to alal kalla inda ya aiki na gari ya fi ka falala wannan rigayar da ya naka na addinin musulunci yana da falala a kanka haka al'amarin yake mafi alkhairin mutane su ne sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gardan su suka fara karɓa addini tun yana da wahala su suka fara karɓa addinin suka yaɗa shi tun lokacin karɓa addinin abu ne da yake ran ta ranka kake a lokacin idan ka karɓe shi ka san ko da yaushe za a iya halaka ka akan addini amma haka suka karɓe shi kuma suka yarda su ba da ran nasu saboda haka Allah madaukakin sarki ba su wannan falalar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace thumma inna ba'dahu sannan bayan waɗannan karnoni masu falala na ɗaya na biyu da na uku ya ce kuma za a samu ƙauman wasu mutane ya shahaduna za su rinka ba da shaida wala yi ta shahaduna ba tare da an nemi su ba da shaida ba ‘yan uwa shaida zirkin shaida zirkin mutum kawai zai ba da shaida ba ba an nemi ya bayar ba kun san an ce wai akwai wanda suke zuwa makotu su a rinka biyan suna ba da shaida zirkin wallahi saboda mutanen mu abin su ya kai abu idan mutum idan mutum ya ba shi da kuɗi ko sai je kotu sai tsaya sai a zo a ciniki da shi sai a ce masa to gafa abin da ake so ka shaida a kansa sai a dan sawara masa yadda abin yake a ce kaza da kaza da shi ke bai fattaba ganin wanda suke abin nan da shi ba sai a kawo kudin sa ba idan abin mai hatsari sai ce to sai an ƙara masa farashi saboda wannan abin akwai hatsari a ciki sai a ƙara masa farashi sai zai da a gaba alƙali babu kunya ba tsoron Allah kuma sai ba da shaida sai wallahi yalla bai a gaba na aka ranka yadda wallahi kuwa sai wallahi a gaba na aka ‘yan uwa wallahi ana irin wannan abubuwa wallahi yanzu saboda Allah ‘yan uwa ya kake tsammani wannan Allah maɗaukakin sarki ya tada shi ya tambaye shi game da wannan abu wannan kunya kunya ta duniya ma wannan ai ya kamata ya kalli ma mutanen da su kansu wanda yake ba da shaidan ya kamata ya rinka kallon su a kansu baka taba ganin mutane baka sani ba wannan abin na kisan kai ne me zai jawo a nan gaba wannan irin abu zai haifar ka je ka ba da shaida a kansu haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce za a samu mutane ƙarshen duniya da za su su rinka ba da shaida ba tare da an tambaye su ba wa yakhununa za su rinka ha'inci wala yu'tamanuna ba za a amince musu ba ha'inci yayi yawa ha'inci ha'inci ha'inci hadisin Hudhayfa dan Yamani yake cewa a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baka baka yin shakka kai hulɗa da kowa yace idan mutum musulmi ne idan abin ka ya shiga hannunsa ko abin da ya kama da haka imaninsa da musuluncinsa zai motsa masa ya dawo maka da shi ba zai haƙince ka ba idan kuma mutum ba musulmi ba ne idan ka je ka samu shugabanninsa daga cikin yahuda ko kirista za su nemo maka shi duk inda yake a dawo maka da kayan sai shi sa ba a yi hulɗa wannan fa sabi ne na annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe yake faɗa yake cewa amma a yanzu a lokacin ba a rakafiyar gowa sabai yace ai za al'amarin ba haka yake ba in za ka yi hulɗa sai ka duba da ba za ka yi hulɗa a lokacin sabai yan uwa shekara 1400 da wani abin ya kuma yanzu ya kuma yanzu yanzu galibi sai ka ga mutum ya rasa wanda zai amincewa mutum ɗaya a cikin mutane wallahi kowa yanzu al'abaransa yana yi ne da ido ɗaya a buɗe ido ɗaya a rufe kowa bai gada kowa saboda sai ka samu wanda ka ɗauke shi ka jinjina shi kake ganin mutumin kirki ne bawon allah ne ka gwada sai ya ci maka amana ɗan uwa ba haka ba ne sai ka samu mutumin da kake gani ka yarda da shi na jikinka ne sai ya ci maka amana to shi sa kowa sai ka sai yarda da ko kowa sai ka ga gashi nan dai gashi al'amuran bana to haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ya ce bayan waɗannan ƙaroni masu albarka sun wuce za a samu mutanen da za su rika ha'inci wala yi utum nuna ba za a amince musu ba kowa zai kasa amince wa ɗan uwansa wa yanzuruna za su rinka yin bakance suna ɗaukar wa Allah maɗaukakin sarki alwashi wala yufuna amma ba za su cika ba mutum zai ce ya ubangiji inda kai mun kaza sanya abu kaza sai abin ya faru kuma sai ya manta sai ya ki sai ta cewa saufa saufa af'alu saufa af'alu zan aikata gobe zan aikata jibi sai ki aikatawa daga nan bai an karba ka sai mutuwa ta danne shi to za a samu mutane sai yanzu in ka duba bakance bakance yayi yawa bakance bakance kowa sai ya ce zai bakance da mutum ya nemi abu ya rasa sai sai wa Allah bakance sai ubangiji in gidai ka bani abu kaza zan baka abu kaza kaje sai Allah ma ya bashi sannan zai bashi sai Allah ya bashi sannan zai wa Allah ibada annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi cewa ya zaharu fihi musiman sannan kiba za ta bayyana a cikinsu za a samu kiba mutane su ta yi su ta yi ɗan lukuti sun zama katin katin haka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ba wannan shi ma ta alamun karshe mutane da su ne wannan malamai suka ce abin da ake nufi da kiba ta bayyana a cikin mutane shine mutane su rinka samun kiba ta hanyar haramu ko kuma mutum ya manta da Allah madaukakin sarki ya mai da abinci da cikinsa kawai shine abin da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce ai ta isa abdul dinar ta isa abdul kaza ta isa abdul kaza mutum ya zama bawon ciki kawai ya kasance kawai shi abinci والذين كفروا ياكلون ويتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم haka Allah madaukan sarki ce kafirai su ne yatamatta'una kawai su sun mai da rayuwar duniya jin daɗi ce kai kuma waya akuluna ko daushe a cikin cin abinci suke yanzu ya gama cin abinci yana tunanin cin abincin anjima da ya gama kuma sai a kawo masa wannan da ya gama kawai cin abinci ci ci ci kawai Allah madaukan sarki ce waya akuluna kama ta'kulul an'am suna ci kamar yadda dabbobi suke ci Allah maɗauki sarki ce wannan masu wannan wuta ce makamansu Allah ya kiyaye saboda haka bacin abinci ne matsalar ba wani kuma yanayin jikinsa ne zaka same shi ya ka yake ɗan lokaci ɗin saboda haka kada ka ce shi ma ya shiga shiga cikin irin ba haka ake nufi ba shi wani wani yanayin jikinsa ne Allah maɗauki sarki haka yi shi ko bai ci kuma ba za ka ce san ya hura shi a ɗan yi kiba haka da sauransu yawa haka yanayin jikinsa yake to ba irin wannan ake nufi ba ana nufin wanda kawai suka mai da duniyar haka kamar yadda yanzu zaka ga galibi kasashen da Allah ya musu ni'ima na musulmi musamman kashin kasashen Larabawa da sauransu za ga galibi majiya da masu jin daɗi daga cikin su suna da irin wannan sufa kiba saboda ci ne gashi nan Allah madaukakin sarki ya wadata su ba irin kasar Najeriya ba ce yanzu kai ko kana so ka kiba ma za ka yi a Najeriya ne amma su komai gashi wannan wai wani madara ko wata kaza ko wani abin banza ne yanzu in ka fita da ɗan naira biyar ɗinka a can da sauransu ka cika za ka sha laban ka ka dawo kai kwanciyar ka amma yanzu kai da dubu ɗaya ba kana so ka cika za da Allah ka gani ɗan abubuwan da suke ɗan samu zari mutum ya ɗan samu ya ba sai ka ga ka mutum ya same su ya sha wahala wani wallahi sai wani wallahi sai wata bai cika za wallahi wani sai wata guda bai cika za wani ya ce wai shekara to ka gani to ba irin Najeriya ba to amma su da yake Allah madaukin sarki musu albarka sannan suna da shugabanni wanda suke kamanta musu duk wani abincin da wani babba yake ji zai iya ci kuma za ka iya ci komai tsadarsa komai abin nan shi kuma sannan rayuwarsu tana da arha kuɗi ɗan kaɗan za ka je ka sa ka sai abu mai kyau ka ci to shi sa ga suna sun fi irin wannan za ka suna ta irin wannan kibar da sauransu to amma mutum ya ci halak ya ci mai daɗi wannan ba laifi bane addinin musulunci bai hana ba Allah madaukakin sarki ce qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya wat tayyibatu min ar-rizq qul lil ladina amanu fil hayatid dunya Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala gobe zamu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah Allah kai malam maka